annabi alaihi wasallam ya shafa'atul kubra a samu ai hisabi kowa ya tafi gidansa Allah ya ce kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen annabi Allah ya ce da shi ka ce wannan ita ce ita ce hanya ta wato ta hikima ta bin abu da limana ta abin abu sannu sannu ta yin haƙuri addu'o ilallahi ala basiratin ita ce da awata wadda nake kira zuwa ga Allah bisa basira ba bisa rashin hankali ba ba bisa rashin basira ba ba bisa rashin tsari ba amma ana wa mani taba'ani ni da duk wanda ibini to haka zai bi hanya ce ta lumana a tsare wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikeen ni ba na cikin masu haɗa bauta Allah da wani abu Allah samu cikin wannan ya ce ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim wala darul akhiratu la darul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun Allah ya ce ba mu aiko ba a gabaninka duk aikin da muka yi na annaba mu aiko kowa ba illa rijalan sai mazaje Allah bai taba aiko mace ba nuhi ilaihim muke musu wahayi min ahalil qura duk sannan ko bugu da kare dukkanin annabawan yan binni ne sala ce afalam yasiru fil ardi sun basi tafiya ba a bayan kasa fa yanzuru kaina kaifa kana aqibatul lazina min qablihim su ga yaya karshen wanda suka gabace su suke zama saboda duniya an dade ana halitta Allah dade yana halitta halitta abubuwa iri iri duk abin da muke gani yanzu na duniya daure ne duk wanda izo yi wata kangara in Allah ya magani su sai ce nawa aka yi kafin shi bai san an yi wa da aka yi wa arziki aka yi kaza karuna da ya nuna wadata da aka halaka shi da dukiyarsa sai shi karuna bai san an yi masu arziki ba ba irinsa ba talaka an yi masu arziki ko ko gure su baka ji ba hatta annabi alaihi wasallam Allah ya ce da annabi minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam nuqasasuhum alayka Allah ya halitta da yawa ya zuba abubuwan da ko iko ne kawai nasa sai ce to wala darul akhirati gidan lahira khairul lil ladzina taqaw shi yafi ga wanda suka ji tsoron Allah afala ta aqiluna shin ba za ku hankalta ba ku gane lahira ta fi duniya su ma nan wajen masu nahawu ai darul akhirati darun shine akhira akhira ita ce daru suna daga cikin babun idafa إضافة الشيء إلى نفسه أما ما اختلاف اللفظ ذاك إيه دنغن تعب إذوا كنسا أما إذا اللفظ يبان بانتا شين دار الآخرة بس أنشي الدار الآخرة تبع دار الآخرة دار شين آخرة آخرة دار سو ذاك اللفظ يبان بانتا دار دبان آخرة دبان ناك يا حدث أي إضافة سا يو وشرانا larabci ne ake cewa yawmu sabti ba ka ce al-yawmu as-sabti ba yawmu as-sabti idafatu shay ila nafsihi ne amma iftalafa lafzu zaka yawmu sabt Allah ya ce inna hadha lahu haqqul yaqini haqqul yaqini shi ma al-haqqu da al-yaqin duk abu ne amma sai ya idafa saboda ikhtilaful lafzi ya juzu arabiyata sai hatta izasta asar rusul فظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين Allah ya ce hatta idza sai asar rusulu anan dai bazan wuce ba so nake sai ne tambaya idza sai asar rusulu har sai lokacin da manzanni suka ɗeba kauna akan me a me suka ɗeba kaunar so nake da Allah wani ya fassara ya faɗa mun na'am yawwa to ka dace ta iza don wani yana dauka iza ta asar rasul kamar manzanni sun ɗeba kaunar ba za ta samu taimakon Allah ba a'a al'umma ba za ta karɓi gaskiya ba ba kuma za ta bada gaskiya ba kuma za ta taimaki annabawan ba wazannu annahum qad kuzibu shi kuma fa eh suka zaci an ƙaryata su suwaye na? al'ummarsu to a shi sa ne wannan tambayar wato usulubin qur'ani ne mai tsauri kalmar ta mutum ya ce idza sai asr rusulu shine magana annaba an zannu annahu garkusu ba ta annabawan bace sam ba an zannu wau din baya koma kan annabawa wau din baya koma kan annabawa wau din yana koma kan alƙawmu annaba suka ɗeba ƙauna a ba za a bi su ba sannan su kuma jama'ar su ne suka zaci annabawan ƙarya suka musu shine zannu annahum qarkusu ya ce gara in tsado duk wanda ya fassara cewa annabawan da suka tsaci an ƙaryata su to an samu matsala mutanen ne suka zaci cewa abinda annaba su ga musu ba gaskiya ba ne saboda haka sun ce Allah zai yi kaza zai yi kaza to suna yin wannan ja'ahum nasara sai taimakon yanzu wanda za a halaka a halaka a tabbatar abin da suka faɗa ba haka ba ba kuskure ba ne ba saɓanin waƙi'i ba ne zai zo lokacin sami kuma ya zo ɗin za a hum nasara kwanu jiya man nasha sai mu tserar da duk wanda muke so la yuraddu ba suna anil qaumil mujrimina ba wanda zai iya juyar da kamun mu daga mutane da suke mujirmai in abin ya taho sai ya same su innahu gairu mardud Allah ke mu sai Allah ce laqad kana fi qasasi ibratun li ulil alba a cikin kissar su suwaye as-safwatul muhtara al-mustafain al-akhyar annabi ibrahim alayhi salam zuri'arsa wanda Allah iya wannan zabin zaka ji ya ce wani wa innahu indala indana lazulfa wa husnu ma'a ko husnu ma'a yana da fada a guri na yana da kusaci yana da shiga to irin su waɗannan Allah ce a cikin kissar su akwai ibratu akwai ibra wato izna li ulil albabi ga masu hankali karbar annabi yusuf alaihi salam ga hannun mahaifinsa ibra ce sa shi a rijiya ibra ce sai da shi ibra ce kasancewarsa bawa ibra ce fitowarsa daga wato wato aka sace a kurkuku ibra ce sannan ya kuma zo ya hau mulki aka kawo sanadin da sai da ya jawo ɗan uwan wanda ba da za su iya zuwa misira suka taho kuma suka zo suka haɗu wannan abin da ya farkin ya tabbata to ibratul liulil albabi duk wani ɗan uba da yake sanya kare ɗan ubansa karya iki ba zai iya ba in yayi shi zai cuci kansa duk wani mai sana'a da ya goni yana sana'a ya ce zai karya shi ƙarya yake in ya tashi garin wannan a ƙarshe shi zai cutatar da kansa abin da zai shi zai kai ga wancan inda za shi shine ibratul li ulul albabi ba a tarar Allah duk abin da yanke zai mai da wani sai ya mai da shi sai ya mai da shi sarakunan kasashen Afirka lokacin da kai yaƙe-yaƙen nan irin tsohuwar su daular Ghana su su su su abin nan daular Rabi'una da wane ne akwai inda aka je aka samu wata daula aka kashe kowa duk zuri'ar sarauta sai da kashe su sai wani yaro an haife shi wato jikinsa a shanye baya motsi sai ta wannan dama ai mace ike ma shi aka rage kuma shi Allah iraya ya rusa wa'ancan gida da mulkin gidansu ko so da ka ibratul li'ulil arba sai Allah ce ma kana hadisan yuftara nan kuma kan hadisin ba kisar ake nufi ba ƙur'ani shi alƙur'ani ma kana hadisan yuftara ba zance ne da aka kirkira ba ba fiction ba ne ba wani ne ya zauna ya kitsa shi ba ba zance da aka kitsa shi ba walakin tasdiqal ladzi na baina yadai yana gaskata duk littafan da suka riga shi zuwa da at-taura injila zabura su ibrahim da abin da Allah ya saukar yana tabbatar da gaskiyar su ne sannan wa tafsila kulli shay' kuma yana yin filla-filla dalla-dalla na dukkan wani abu da ɗan adam yake bukata ko duniya ko lahira ƙur'ani ya yi filla-fillansa wa huda sannan shirya ce wa rahamatan kuma jin kai ne li qaumin yuminuna amma ba li kullin nasi ba ba li nasi li qaumin yuminuna ga mutanen da suka ba da gaskiya da shi shi yasa ibnu qayyim al-jawziya yake cewa in za a yi maka magani da alkur'ani sai kai imani da shi ko da sunan Allah kana tsarsa wani abu ko an yi ba zai ba don abin ne da sai masu imani in zuma ce ta mutane ce shifa'un linnasi amma qur'ani shifa'un wa rahmatun lil mu'minina sai wanda suka ba da gaskiya da shi to shine yake amfani saboda ka huda in aka ce huda shine ma'alimu tariq ake nufi ma'alimu tariq shine turanci milestones milestones in ka fita misali daga nan Kano zaka tafi wani gari kana fita waje ka je babban rawun na inda zaka bar gari kana za za ga an yi wani alama an nuna maka all the city ga inda tsohon gari ike sace ka nan Bayero University nan Gwarzarar nan kaza nan kaza nan kaza wannan shine huda kana zuwa ka san a inda kake ka san duk inda kake so zaka dosa akwai kana cikin tafiya akan hanya za ga an sa maka alamar yara ka san akwai makaranta kana cikin tafiya za ga an sa maka alamar shanu ka san dabbobi suna tsallakawa kana tafiya wani gurin sai ga alamar alamar railway ka san titin jirgi yana bi ta gurin kana cikin tafiya za ka tarar da layi an yi layi a yanyanke a yanyanke wani gurin sai ga an yi shi guda ɗaya ɗoɗar kaga nan an gaya maka breakable line za ka iya overtaking can kuma an gaya maka unbreakable line ba za ka iya overtaking ba sannan an yi an yi layi a tsakiya ga dama ga hagu ko da len ɗin guda biyu ne a nan can biyu ne to an maka a ka'ida tafiya akwai speed lane shine na hannun hagu inda za ka yi gudu sosai akwai kuma wanda ba za ka yi gudu ba sosai za ka saka a nan idan ba gudu za ka yi ba ka koma wancan to ka sami lane in discipline to wannan shi yake kira huda duk abin da zaka tafi tangarangan Qur'ani ya tsara mana duk inda zaka tafi a rayuwarka duniya da lahira shi yasa Allah ce huda sanan wa rahamata akwai jin kai a cikin sa da zaka koya a zuciyarka zaka yi mu'amala da kowa a ciki amma li qaumin yu'minuna wanda suka ba da gaskiya da shi suka sashi a gaba ba inda ba zai ba shi yasa duk wanda ya saka Qur'ani a gaba to sai ya kai shi har aljanna tsundum Allah ya sa mana ciki wanda ya sake ya shiga gaban Qur'ani to qur'ani yana baya to yanda mai jaki ke kore jakinsa da tsabga haka qur'ani zai kore mutum wuta Allah ya hore mana aiki da wannan lissafi Allah ya sa mana amfani duniya da lahira to wannan shine karshen ita wato sura ta annabi yusuf alaihi salam so da ka mun yi tafiya akan ta mun yi tasar wake to dole lokacin da Allah ya bamu kuma sai mu dawo shine za a yi talhisi mu ga darasin da yake cikin surar wannan fassara ta muka yi sai a fitar da durus ɗin da suke cikinta wanda mu za mu amfana da shi a wannan zamanin wanda za su zo bayan mu masu amfana da shi muna fatan Allah maɗaukin sarki mana gafarar dukkanin kusakuran da muka yi a wajen fahimta da lafazai da yake magana ce akan annaba alaihi salatu wassalamu lafazan da muka yi da basu dace da kimar su ba ubangiji muna roƙonka kai mana afuwa ka yafe mana ka kau da kai wanda muke daidai muna roƙon Allah ka karba Allah ka hore mana koyi da su alaihi wassalatu wassalam tun da ka ce ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi sunan da Allah ya shirya to hanyar sa ake so ai koyi da ita Allah ka ba mu ikon koyi da su Allah ka tarfa mana albarkar su alaihi wassalatu wassalam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ina neman afuwa na yi da jinkirin zuwa saboda larura yanzu ma kuma